والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yau cikin hiliyata ɗalibin ilimi a na nawa ne za a tafi na sha takwas ne sabon fasali alfasulu salis fasali na uku adabu ɗalibi ma a shekhihi ladabin ɗalibin ilimi tare da malamin shi na sha takwas ri'ayatu hurmatu sheikh kiyaye alhurman malami na ce bi ma annal ilma la yuqazu ibtida'an min al-kutubi duba da cewa ilimi ba a ɗaukan shi a karan farko daga littattafai bal labudda min shaykhin tutkinu alaihi mafatihar dalabi bari ba makawa a kasance an samu ka samu wani malami da zaka kware zaka kware akan mabudan ilimi yana buɗa maka kowane fanni da kuma sauran littattafai ko ina sai ka iya shiga ka karanta su lita amana min al'athar dan ka aminta game da tuntube wazzala da kurakure da tuntube ya ce fa'alaika izan to ya zama wajibi a gare ka idan haka ne bittahalli bi ra'ayati hurmatihi ka kawata ka yi ado da kiyaye alhurman malami fa inna zalika unwanun naja dan wannan shine unwanin samun nasara wal fala da kuma tsira wa tahsilu da samun ilimin wa tawfiqi daga malakatar ka samu ilimin lahiyayye kuma mai albarka yace fale kun shekuka mahallu ijlalin minka malamin kai kasance guri ne na girmamawa a wajenka wa ikramin da karamtawa ta kadirin da ganin daraja shi wa taladdufin da bi da sannu fa khuz bi majami'il adab ka riki dukkan wasu abubuwa na ladabi ma shi ka tare da malamin ka fi julusi kama a cikin zaman ka tare da shi wa tahaddus ilaihi da hira da shi wa husnul su'al da kyakkyawar tambaya wa listima da kuma kyakkyawan sauraro wa husnul adab da kyakkyawan ladabi fi tasaffuhul kitab wajen bude littafi amamahu a gaban shi wa ma kitab tare da littafi wa tarki tatawul da barin tsawaitawa wal mumarati amamahu da jayayya da gardama gaban shi wa adamu taqaddumu alaihi bi kalamin aw masir kada ka shiga gaban shi ka wuce gaban shi cikin zance ko kuma wajen tahiya aw iksarul kalami inda hu in za a yi tahiya ya zama shi yake gaba kana biye da bayan shi hakanan in magana ce ma aw iksarul kalami inda hu ko yawaita zance a wajen shi aw mudakhalatu fi hadisihi ko kuma shige shige mishi cikin zancen da yake yana zance ka rika tsomo bakinka wa darsihi bi kalami minka da darasin shi kuma ka rika tsomo zancenka a ciki inda ba ya buƙaci wani ya magana ba ana cikin karatu wani bai kamata ya kutso zancen shi ba awul ilhahi ilaihi fi jawabin ko kuma nace mishi a wajen bada amsa ya kasance an yi tambaya ko kai kai tambaya ko wani yayi kai ta matsa sai an bada amsa mutajannibal iksar min su'al ka nisanci yawaita tambaya kata yawa la siyama ma ashwiril mala balle ma in ya kasance tare da jama'a sosai da yawa fa inna haza wajibul kal gurur wannan zai sanya maka gururi rudi wala hulmalal kuma shi ya ja mishi kosawa da kai wala tunadihi bismihi mujarradan kada ka kira sunan shi da sunan shi a tsaraice aw ma alaqabihi ko kuma tare da laqabin shi ka kaulika kamar ka ce ya sheikh fulan ya sheikh wani bal kul eh dai ka ce ya shekhi ya malami na au ya shekha na ko ya malamin mu fala tusamihi kada ka kira shi fa innahu arfa'u fil adabi shi yahi daraja wajen ladabi wala tukhadibuhu bi ta'il khidab kada ka mishi zance da ta'ul khidab wala tunadihi min bodin ka ce mishi ko da kai nike malam ko kaza au tunadihi ko kuma ka rika kiran shi min bu'urin daga nesa min gairi ittirarin in ba tilasta kama ba kira daga nesa ya kasance kana mishi kana kuga ya ce wanzur ma zakarahu Allah ta'ala min dilala ala ka duba abin da Allah ya ambata wajen nuni gami da ladabi ma muallimin nasi alkhair gami da wanda ke karantar da mutane alkhairi sallallahu alaihi wasallam fi qawli cikin hadai shi Allah ta la taj'alu du'a ar-rasul kada ku sanya kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ka du'a ibadikum ba'dan kamar yadda kuke kiran junan ku juna ya kasance kiran da zaku mishi kira ne ya rasulullah ya nabiyallah wa kama la yaliku an taqulu liwalidika zil ubuwa ad-danina ya ce kamar yadda bai kamata ba bai dace gare ka ba ka kira ma'aihinka wanda shi ya aihe ka aihuwa ta tabbas ka kira shi da ya fulan ko ya walidi fulan ko ya ma'aihina wani fala ya jimalu bi kama a shekara to haka nan bai dace bai da kyau gare ka malamin kama kama shaka wal tazimta kiwar majalis ka lazimci girmama majalisin ilimi wa izharu sururi da kuma bayyana farin ciki mina darasi a darasi wal ifada bihi da kuma fa'idantuwa daga darasi duk abin da za a yi saka fa'idanta da shi ya kasance kana abin nan shi kana fa'idanta wa iza bada laka khada'un min ash-shaykh idan ya bayyana maka malami yayi kuskure aw wahamin ko wani wahami fala yusqiduhu zalika min anika kan wannan ya saka darja shi ta zube a wajenka kamar yadda malik yake ce Allah mashi rahama wal khada'u la yaslamu minhu bashar kuskure babu wani dan adam da yake kubuta daga gare shi to kai zamana dan yayi kuskure zamana wannan sababin ya sa ka ganin shi da daraja fa innahu sababul lihirmanika min ilmihi wannan sababi ne na zaka haramtawa kanka ilimin shi wa man zallazi yanju min al khada'i saliman wa ya isa kubuta daga kuskure salim alim wa hazar an tumarisa ma'ahu ma yudjiruhu ka kiyaye kada ka yi mumarasa abin da zai sanya shi rishin haƙuri wa minhu ma yusammihu almuwalladuna harbul asab daga ciki akwai wanda yan aiho su aka yi cikin ilimi harbul muwalladu harbul asab yaƙi na jijiya bi ma'ana imtihani shekhi alal qudrar ilmiya wa tahmahul kokarin jarraba malami akan shin mu gano ya san ilimin ko kuma yana da jimri akan ilimin wa iza badalika al-intiqalu min shay ila shaykhin akhar idan ya bayyana maka cewa zaka je wajen wani malamin daban fasta azinhu bizalika ka nemi izinin shi cewa ina da wani guri da nake so akwai wajen malam wani kaza ina so in sa littafi kaza sai ka shawarce shi fa innahu ad'a li hurmatihi wannan shi wannan ganin darajar shi wa amlaku li qalbihi kuma wannan shi zai hi mallakar zuciyar shi fi mahabbatika wajen sanka wal adfu alayka da tausaya maka ila akhir jumlatin min al'adab har zuwa karshen jumla ta ladabi ya arifu ha bi dabi wanda kullum mawafaqan da a dabi'ance duk wani mai muwafaka yana gane ta mubarakun mai albarka wa fa'al li haqqi shaykhika dan cikan haƙƙin malaminka fi ubuwatihi addiniya cikin kasancewar shi uba ne a gare ka ta bangaren addini aw ma tusamihi ba'dul qawanin bismi arda'ul adabi ko kuma abinda wasu daga cikin littattafan kanun suke kiran shi da aridawul adabi shayarwa ta ladabi wata samiyatu ba'dul ulama wa lahu al diniya wasu malamai suna kiran shi uba na addini shine malami al yaku shi yahi dacewa tarkuhu an sababarin shi shi yahi nasaba wa alamu ka sani annahu bi qadri ri'ayati hurmatihi daidai gwargwadon yadda kake girmama malamin ka kunun najahu wal fala zaka samu nasara da samun tsira cikin ilimi wa bi qadri al fauti daidai gwargwadon rasa wannan kin ya kuna min alamatul ikhfaq zai zama na alama ce ta abin nan ta rasawa ta rishin dace fashal tambihun muhim faɗakarwa mai mahimmanci ya ce wa irzki billahi min sani'il a'ajimi kuma ina fatan Allah ya kiyaye ka gami da abin da gwarawa suke aikatawa wa turkiya da wanda suke ba larabawa ba da mutadi'a da yan bid'a da khalafiya wanda an baro su a baya min al-khudu'il kharij an adabi shar'i na kaskantar da kai wanda ya hutama daga haddin shari'a kuma tsaka tsakiya yake kak kuma ladabin ya wuce har ya kai da bashi matsayin Allah milla hasil aidi ta shafa ta suda hannun malami wata kabilu aktaf da kuma sumbantar tahin shi ka hada shi wal qabdu ala al yamin bil yamin da kama dama shi da dama shimal inda sala da hagum a wajen sallama sanin mu ne sallama da dama da dama yake to dan girmama hagum kin ma a gama ta da hagum ka hali tawaddudul kibarul atfal kamar yadda dai yara suke manya in suna son yara suke kama hannuwansu suna musu wasa wal inhina inda salam da dukawa wajen yi mishi sallama wasu imalul alfazur ruhuwa almutakhazila da kuma amfani da lafuzza masu samtsi almutakhazila na tabewa a ce ya sayyidi ya maulaya wa nahawha min alfazil khadim wal abid daga lafuzza wanda suke na nuna cewa kai bawa ne kuma dan hidima ne wannan a kiyaye su ga sunaye can wanda aka ce ya shekhi ya muallimi ya ustazi da makamantansu amma wa'annan su kuma suna ne a larabci ana amfani da su ga wanda ya kasance bawa bawa shine ke cewa mai gidan shi ya sayyidi ko ya maulaya wanzur ma yaqulu al-allama salafi muhammadu bashir al-ibrahimi al-jazairi duba yadda wannan malamin yake faɗa rahimahullahu ta'ala cikin littafin shi albasa'ir fa innahu fa'iqu siyaq siyaq shi ya wuce na kowa a wajen wannan bayanin na sha tara ra'asu malika aiwa ɗalibi mai shekika menene uwa kuɗinka ya kai ɗalibi a wajen malaminka alƙudratu bi salihi a khalaqihi ka riƙa yin ƙuduwa ƙuduwa dai ne kamata ba alƙudratu ba alƙudwatu bi salihi a khalaqihi nan alƙudura ya samu yawwa alƙuduwa ne nan ƙudura yasa alƙuduwa yin koyi bisalihi a khalaƙihi da halayen shi na gari karimu shama'ilihi da kuma ɗabi'un shi wanda suke na karamci amma talaki wa talqin amma shi talaki da talqin a laƙana maka abin fahuwa ribuhun za'ir ita wannan riba ce wadda take ta ɗoriya lakin la ya akhudhuka al-indifa'u fi mahabbati shayka kenan ya zamana ba ɗaukan karatun kaɗai ba ya zamana ka rika ɗaukan halayen shi na gari da halayen shi na mutunci da karamci kamar yadda ma'aikiya al'imam malik da tura shi gun rabi'atul ra'ayi ta kai shi da farko ya rika zama kawai yana rayuwa da shi ba ɗaukan karatun ba ta ce ka ɗauki ladabin shi kahin ilimin shi ka ɗauki halayen shi kahin ilimin ya ce lakin la ya kuzukal indifa fi mahabbat shi ga haidai kada so ya tunkuɗa ka cikin san malamin ka fata fi shana'a haka faɗa cikin mugun abu min hasula ta dirita inda baka sani ba kada ya zama da kuma hakkura kuran shi ko yi kai da shi wa kullum man yanzuru ilayka yadri kuma duk wanda yake kallon ka shi ya sani cewa abin da kake bai kamata ba fala tuqalliduhu bi sautin wa nagama kada ya zama har sautin shi da yin yadda yake ajiye magana da wannan shi ma sai kai koyi da shi ba wannan ake nihi ba wala mashiya wa harka ko kuma da tahiyar shi da duk motsin shi wa hai'a da siffofin shi har suka ce he kai koyi da su fa innahu inna ma sara khaifan jalilan bitilka ya zama babban malami ne da wa'ancan abubuwan fala tasqud anta bitabi'iyya bi fi hazihi kada ya zama na kai kuma ka zuba da darajar ka da bibiya irin wannan abubuwan cikin wannan wanda su na ɗabi'a ne ba na halaye ba in an matalaki amma ka amsa daga bakin shi wattalaki ne ya laƙana maka kenan na ishirin nishaɗu shekhi fi darsihi nishaɗi na malami cikin darasin shi ya ce kunu ala qadar madariki ɗalibi fi istima'ihi wa jam'i nafsihi yana kasancewa daidai gwargwadon riskar ɗalibi wajen sauraron shi da kuma haɗa ran shi wa tafa'ulu a hasisihi da kuma tafa'ul mamotsawa jin jikin shi ma a shekhi fi darsihi tare da malamin shi a cikin darasin shi walihaza fa hazar an takunu wasilatu qadamin li ilmihi to saboda haka kai iya kokari kakka kiyaye kakka zama kai ne sababin yankewar ilimin shi bil kasli da kasala in ya zama na shi yana ta karkashin ya koya maka kai kuma kana cike da kasala to wannan sai ya zama na sababin haramta ilimin shi wal futur wal ittika da kuma fatara da kuma kwanciya ka shingida wal insirafu zihni da kuma tahiyar da tunaninka yana baka karatun hankalinka a wani waje wa futurihi sai kokarin sa mishi kasala da sa mishi fatara cikin ilimin da yake bada dan da yadda yake kokarin ya kai baka mai da hankali ba wasa za a ya zama na ka haramta wa kanka ilimin shi قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الخطيب البغدادي الله مشراه ما cikin الجامع لخلاق الراوي وآداب السامي yace haƙul fa'ida Allah tusaka illa ila mubtagiha haƙƙi ne na fa'ida ta ilimi ka a kora ta ka a bada ta sai ga wanda ke neman ta wala tu'radu illa ala ragib fiha ka a bujuro da fa'ida ta ilimi sai wanda yake da kwaɗayin ta fa iza ra'a al muhaddisu ba'da al futur min al mustami'i idan malamin hadisi ya ga kasala da fatara ga masu sa ga mai sauraro fali yaskut ya rihe bakin shi duk fa'ida kai ya bada ta fa inna ba'd al udaba qala wasu daga cikin malaman adabi sun ce nashaɗul ƙa'ili ala qadri fahimul mustami'i nishaɗi na mai magana yana kasancewa daidai gwargwadon fahimtar mai sauraro in ya ga kana fahimta wani ɗabi'a ce da Allah ya sa cikin kowane bawa yadda ya gani kuna fahimta kuna mai da hankali yadda zai zaburar da shi akan ya zakulo muku abubuwa na fa'ida wanda ma basu cikin karatun sun masaka bi sanadi sannan khadibi ya koro da sanadin shi daga zaid bin wahab ya ce ƙala abdullahi abdullahi yake cewa hadisi alƙawama ma rama kuka bi absarihim ka ba ma mutane hadisi matuƙar suna kallon ka da idanuwansu fa iza ra'aita minhum fatara idan ka ga fatara tare da su da kasala fanza to ka cire ba da ilimin kinan wannan in ya zama na kasala ta jayo maka sababin wannan haika nisance ta na 21 alkitaba an shekhi halid dars wal muzakara rubutawa daga malami a cikin halin darasi da kuma muzakara wahiya takhtalifu min shekhin ila akhar wannan ta sha bambam daga wani malami zuwa wani fa faham ka fahimci wannan wali haza adabun wa sharɗin kuma wannan yana da ladabi yana da sharadi amma adabu amma shi ladabi fa yan bagi laka an tulima shekka annaka sataktubu ya kamata ka sanar da malamin ka cewa to zan rubuta abinda zaka rubuta na fa'ida ka rika rubutawa ka sanar da shi au ka tabata ma samaitahu muzakara ko ka rubuta abin da ka jiyo a halin muzakara ka sanar da shi cewa zaka rubuta wa amma sharuɗu amma sharaɗi fatashiru ila annaka ka tabata min sama'ihi ka nuna mishi cewa ka rubuta wannan abin cikin abin da ka jiyo min darasihi daga darasin shi me yasa dan saboda a ƙarshe kamar yadda malaman hadisi suka gada zai amshi wannan takarar da kake rubuta ka cika ta da rubutu sai ya gyara maka inda ya kamata gyara don magana daga bakin shi take in ya zama na akwai wani gurin da ka rubuta ba haka ba sai ya gyara maka yawa nan ya isa ko na gaba yana da tsawo cewa shi yannan ba matsala ba ne tunda ana gani ba a hana ba kamar izinin don saboda ɗaukan nema ai muke mashi irin wannan karatun in ba wannan ba da mutum shi zai karanta abin shi a yadda karatu ya kamata saboda ɗaukan nema amma inda yadda ya kamata ne to kasance mai karatu yana karanta abin shi kawai ana ba shi fassara da haka nan ne zai kware ya fi fa'ida sama da ya rika tarki ne yana saurara